الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shugabanni masu girma jagorori cikin sha'anin Allah manyan malamai shekanai kalifofi da mukaddamai da muridai don uwana almajirai ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu ni'imomi waɗanda ba su da iyaka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a haƙƙin ni'imomin da ya mana yana cewa wa in ta uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku zauna ba ku da aiki sai lissafin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku ba za ku yi tafe su ba saboda haka muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala a kan ni'imomin da ya mana waɗanda ba su ne tabuwa ba sa kirkiguwa babban su wanda ita ce tushen ni'ima ita ce tushen fadla ita ce tushen rahma shine samuwar na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala a kan wannan babban ni'ima wadda ita ce ta karbi ni'ima da rahma da fadla ta ilahi dukkan wata fadla ko rahma reshe ce ko ganye ko kuma ƴaƴan bishiya ne amma babbar bishiyar da ta haifar da wannan reshen da ganyen da ƴaƴan shine rahmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka duk lokacin da muka gode wa Allah akan samun wannan babbar rahama Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama mu ya ba mu wannan babbar rahama gode wa Allah a cikin wannan tawakin ci godiya a kan dukkan wata rahama domin dukkan wata rahamar ta samu ne daga rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidi Muhammad al-Bakri radiyallahu anhu yake bada a hakin wannan ni'ima da wannan rahma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma arsala ar-rahman aw yursilu من رحمة تسأل أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا والله المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واصلة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقله اتباع الرحمة كتسم الواسطة ولا كتسم الواسطة أشم ملك الله وشم ملكوت الله فاتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المختار شيني واسل ونرها مكان الله سبحانه وتعالى لحديثة يتي كي وأصل النهار رضا الله ماني كوشا ونرهما فهناك أموى muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya girmama mu ya sanya mu cikin waɗanda ke tadabburin wannan ni'ima da ganin girmanta alhamdulillah jawabu masu gudana kamar yadda mai gabatarwa yake gabatar da uzurinmu yanayi ne na yadda muka sami ƙasarmu a ciki sai dai mu ta addu'a shi ne kawo irin wannan rashin aminci da sauransu tafiye-tafiye ma ba a yi a sammako to alhamdulillah dai shi sha'anin maulidi shugabanni masu albarka tun kafin mu zo sun gabatar kuma muna ciki an ci gaba da gabatarwa kuma ba dan za a kare ba dama bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kare ba abinda masu hikima ke cewa ba a koyewa ba a kwarewa duk yadda aka faɗi darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai malejin ba ba a kore malejin ba kuma duk yadda mai faɗa ya faɗa a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam wata a matsayin ba a kware ba cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam halitta ba ta kware ba cikin bayanin annabi sallallahu alaihi domin bayani ne na ba wanda ya san hakikanin manzon Allah sai Allah to kaga kenan duk bayanin nan da halitta take dangane da manzon Allah ana yi ne tabarrukan dan neman albarka in dai inda aka ambaci salihan bayin Allah rahama ubangiji tana sauka fiye da saukar ruwan marka ya kake gani ga inda ake ambaton shugaban salihan bayin Allah manzo Allah sallallahu ta'ala ne san shi shugaban salihan bayin Allah annabawa kowane annabi za ka ji abin da yake yake roƙo yake magiya a wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi a cikin karar da sayyidina rasulullahi annabi yusuf alaihi salam rayuwarsa yana gab da wafati ya tsufa duk abin da zai gudanar ya gudanar addu'a ta ta ƙarshe rabbi ka da ta yi min mulki wa lam tajini ta'wil al-ahadith fa'al as-samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa ashqni bis salihin tawaffani musliman wa ashqni bis salihin ayyuki bis salihin idan ke karar kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka inda ake ambaton salihan bayin Allah rahama ubangiji tana sauka ya kake gani da inda ake ambaton shugaban karar kan gabaki da ta salihan bayin Allah shi ne sai na mulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dan haka jawabo ba sun gudana duk abin da za a faɗa watan ƙauna ce da soyayya take sa na gabas ya gayyato na yamma na yamma ya gayyato na gabas domin mu yi musharaka cikin abin da ya haɗa mu soyayyar da ta haɗa mu amma duk abin da wani zai fito daga gabas ya zo yamma ya faɗa an sha faɗa a nan wanda zai taso daga yamma ya tafi gabas ya faɗa an sha faɗa a wannan amma a mu taya junan mu murna fuskoki su haɗu mu farin ciki a cikin tsiran halitta shi ke sa irin wannan gayyace-gayyace ɗin domin dabbobi ma sun nuna mana haka dabbobi a lokacin da aka ɗauki cikin manzo Allah sallallahu dabbobin gabas sun rankayo cinyoyin ma suna taya juna bisharan cewa an ɗauki cikin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na yamman masu yiwu gabas suna ce juna murna domin an ɗauki cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan gayyato na gabas ya zo yamma ko ne mai zo na gabas ko ne ya zo kusa wannan duka watan shauki ne a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a faɗa a cikin sa watan watan ana yi ne tabarruka shi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam wato wata makaranta ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala wato yake wato farin ciki da abubuwan da ake gudanarwa ma'ana Allah yana yarda da abin da ake gudanarwa a ciki duk abin da ake gudanarwa a makarantar maulidi abubuwa ne wanda shari'a ta yarda makarantar maulidi abin da take karantarwa tana karantar da an batan ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana wannan babban ni'ima wanda ta haifar da dukkan ni'imomi to mu zauna muna ambaton Allah ka mana kaza Allah ka mana kaza sai Allah ne ya ce mu yi haka Allah ne ya ce in yayi wata ni'ima musamman irin wannan to a gode kuma a ambata kuma a tunatar da juna Allah tabaraka wa ta'ala da ya halakar da Fir'auna ya tsayar da Annabi Musa alaihi salam to wannan halakar da Fir'auna da tsayar da Annabi Musa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a rika tunatar da banu Isra'ila wannan babban ni'ima babban ni'iman nan wani kadartar na Musa bi ayatina أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله الله تبارك وتعالى شأن موسى وذكرهم بأيام الله فتنا تدسون فارك ننصر على أبنجي ما لم تفكر سورة أيام الله شيء كوانك الله كيبا النبا ونصر في نصر أكبك يا الله annabi Musa Allah ya ba shi nasara akan makiyin Allah shi ne Fir'auna to wannan tana daga cikin ayyamullah lokacin da annabi Musa ya tsira aka halakar da Fir'auna a kogin Usum yana daga cikin ayyamullah da ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zakkiruhum bi ayyamillah tunatar da su da waɗannan kwanuka na nasarori na Ubangiji da yake ba bayan annabawa ko magadan annabawa kaga kenan a zauna a tattauna to aiko in za ka kwatanta watan da Allah ya tsayar da annabi Musa ya rabe da Fir'auna ai wannan girman yinin bai kai yinin bayyana da sayyidina Rasulullah ba sallallahu ta'ala sallam wanda zai tsayar da halitta Allah da baki daya suna gaba tukawa a cikin wutar jahannama وكنت ولا شفاه رجل من النار فأنقذكم منها فضل الله صلى الله عليه وسلم يا جد الدنيا تنا شكيم قطع لهلك قتل كنت وأشم تجهنم أباكين جابا فضل الله يتجهلك أما الآمد ولم الله يجب الأمر أي كوكا جوانا الأمر يوم يتبقى sannan kuma da ya taho Allah tabaraka wa ta'ala ce tashi jihadi aka samu buji aka ci makka aka halakar da kafirai irin fir'auna da ire-iren su Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su a badar aka halakar da su a uhudu aka yi fashi makkata ai ko ka ga waɗannan su ne ayyamun lahi sallah ta ala ta wuce hukun ayyamin lahi saboda haka maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam daga darussan sa yana karantar da gogewa Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ranar da Allah ya ba mu wannan babban nima alama ce daga alamomin addinin Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu girmama alamomin addinin Allah yana daga tsoron Allah zuka ذلك من يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب watan girmama alama ta addinin Allah yana daga cikin tsoron Allah zukata za ka girmama ranar haihuwar mazala da girmama watan haihuwar mazala yana daga cikin tsoron Allah zukata yana daga darussan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta ce da ake karantar halaye da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa mai koyi da su mai koyi da su الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هنالك كتاب قوي أشهد أبي أمتي صلى الله تعالى عليه وسلم فدو وندك أن الرحمة ويجي يقوي لتبي أمة الله صلى الله عليه وسلم saboda haka Allah ta'ala ta mai koyi da ɗabi'un manzo Allah kaga kenan muna da tsananin buƙatuwa mu biya ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama manzo Allah a kowane fage a kowane fage a surar jikinsa Allah bai halicci mai kamala mai jamala mai jalala mai kamala kamar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya zaɓi da wani kibabe shi waɗannan sura ta jiki haka ya zaɓi ɗabi'unsa kyawawa ya bashi domin dukkan ɗabi'un annabawa ga baki ɗaya Allah haɗawa ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa alaihi salatu wassalam Allah ya girmama su da ɗabi'u na kirki na madalla amma kowane annabi sai gari Allah ya ware shi ya mai jinjina akan wata ɗabi'a da ya fice a kanta kamar annabi Nuhu أي الله تعالى أنا أمرنا سيد إنه كان عبدا شكورا النبي نباوى لمن يوم قولي مع الله النبي إبراهيم سيد الله تعالى الله منيب من يوم أمرنا الله لي من يوم بدا الأمر سقى الله لي النبي إسماعيل سيد الله تعالى من قصير الكوليني إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا النبي إسماعيل أي تذكر الأولين إن بكى الأولين النبي إسماعيل وصبرا النبي أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب النبي أيوب من يوى حقولين من فاميشي ومن تنوشي باواني من يوى حقولين haka Allah ta'ala ke bin annabawa yana yaban ɗabi'unsu ɗai bayan ɗai ɗai bayan ɗai amma sai na rasulullahi domin ya zama shi ne cikamakin dukkan watan annabawa a kowane fage ɗabi'un nasa ma sai zama shi ne cikamaki a kyawawan ɗabi'u za ta ke cewa inna ma hulistu ji kusan bi ma makari malaka idan aiko ne da jirgin cika ɗabi'u waɗanda suke da girma za ka da Allah ta baraka ta da mace annabawa annabawa daban-daban daga ƙarshe sai ce ula'ika allazina hadallahu فبهداه مقتدر يا رسول الله وأنا مسؤولي شريعين باين الله شريعة سوغا باكي دي يتشيطات يا رسول الله شريعة سوغا باكي دي هذا جبائي gudun duniya na annabi isa alaihi salam tsanani irin na annabi a musa alaihi salam shaja'a irin ta annabi wani haƙuri irin na annabi wani watan tawazu'i sun haka da duka ɗabi'un na annabawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaiika alladhina hada Allah فبهداهم اهتدي wannan shi ne dalilun ko ko shiriyar annabawa su ne bayan Allah da Allah ya shirye ta to shiriyar su ita ce ta kai rasulullahi za ta zama Allah ya zama dukkan ɗabi'un annabawa ɗabi'un sa ne gaba ke da a taƙaitar taƙaitawa annabi alaihi salatu wassalam waɗannan ɗabi'u ya same su ɗani uku manin ɗani uku ba za a sallallahu alaihi sallam Allah ta'ala ya talice shi a kan kyawawan ɗabi'u halitta ce jibilla ce sannan na biyu annabi sallallahu alaihi sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya tarbiyyantar da shi tarbiyya ilahiyya da ga yake cewa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi mun yi tabaraka wa ta'ala ya tarbiyyantar da ni kuma ya kyautata tarbiyyata dan ma Allah ya jarrada tarbiyyar manzo Allah ya zara hannun kowa a cikin tarbiyyar manzo Allah tun yana ciki sai Allah ya karbi mahaifinsa yana ciki wata biyu mahaifiyarsa a radiyallahu ta'ala anha yana da shekara shida ta koma ga Allah kakansa Abdul Muttalibi yana da shekara takwas shi ma ya koma ga Allah haka dai haka dai domin kada wani ya ga tsananin kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi ya ce ai ba mamaki ai tarbiyyar wani ne to sai Allah ya karbi wani dan a gano tarbiyyar manzo Allah tarbiyyar ta gidajiya addabani rabbi fa ahsana ta'dibi sannan daga dani uku sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rika saukar da wahayi shine alqur'ani a cikin alƙur'anin Allah yake daɗa tarbiyyar sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam in ana magana hakuri sai ka ji Allah tabaraka wa ta'ala na ta ya ya Rasulullahi kai hakuri sai ya ce yan uwan ka kullu azmi kai hakuri kai hakuri ya Rasulullahi ai kai hakuri ka saboda Allah ne wani ya ce kudin afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin lokacin da wannan aya ta sauka Allah sassan sai je kamar mala'ika Jibril yake cewa menene fasarar wannan aya. Sai mala'ika Jibril yake hatta as'alal alima. Ni ma sai na tambayi masani na gaba ɗai shine Allah subhanahu wa ta'ala. Da ya dawo sai mala'ika Jibril yake cewa ya Rasulullahi Manzo Allah sassan ya ce gaishe ka yana gaishe ka. sannan kuma ya amurka an tafsila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu an zalama mun yi tabaraka ta'ala yana umurninka watan watan duk wanda yayi maka watan duk wanda yake saduwar sa da kai kai ka sadar da zumuntar shi da kai wanda ya hana maka nashi kai dauko naka ka bashi wanda ya zalunce ka kuma kai mai abuwa wannan shi ne fasara kuzi ya kuwa cikin mala'ika jibrilu da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya fi kowa hakuri ya fi kowa yafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishi misalin hakurin sa saboda babu lokaci ya ishi misalin hakurin sa alaihi salatu wassalam abinda kafiran Makka suka yi masa suka yi masa amma rage aka yi fatu makkata shekara ko wajen ashirin manzo Allah na fuskantar kidaya daga mushrikan larabawa ba abin da ba a yi wa manzo Allah da sabansa ba a matsayin cuntatawa har manzo Allah aka ce ya hijira ya koma Madina hijira kuma ba ta sa an kuɗu ba gaba ne sharri mushrikai ake bin manzo Allah daga Makka har Madina a yaƙe shi amma radda aka yi fatu Makkata maza ya tara kafiran makka a farfajiya ɗaya a fili ɗaya maza na ce musu ko kun san abin da zan yi da ku ko kun san abin da zan yi da ku sun kashe ku ne suna jin suna sauraron mai ra'ayi domin sun san inda maza na zai ce a yi ra'ayi ana kille kawunansu sun cancanci haka dan sun san abin da suka yi manzo Allah sun cancanci haka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ko kun san abin da zan yi da ku sai suka amsa da cewa khayrun akhun karimun wa ibn akhin karim ai mun sani alkhairi za ka yi da dan uwa mai girma dan dan uwa mai girma wannan magana sai ta sa manzo Allah ya murmushi yace to shi kenan bari faɗa muku irin yadda ɗan uwana annabi Yusuf ya faɗa ma ɗan uwansa in haku fa asrum tulaqa la tasriba alaykum al-yawm shikenan an yafe mu kowa an saki kowa ba mai laifi ba fa ce aka ku je ku musulunta ba a'a an saki kowa ba mai laifi a ran nan ka zo ka ga shiga musulunci yadda ka san wato ruwan sama haka ake ɗaukowa ana shiga musulunci domin a ranar abu su ya da yin sunta da aka kawo shugaban muhammad sallallahu abu su ya ya ce yana tunanin ya ji an ce mazala ya ce ya ba da umarni kawai a sare mai kai saboda ya san abu da ya yi shi ya sa aka kashe bin da hamza babban muhammad shi ne wanda ya haɗa runduna ta taron dangi a yaƙi muhammad sallallahu alaihi kai ba abin da bai muhammad sallallahu alaihi ba amma ya ce abin mamaki halin manzan Allah na daban haka ku su yare ya ce wallahi manzan Allah na kafa yake makashin magana da yana cewa ya aba su biyar alam ya annaka an tashhada Allah ilaha illa Allah wa anni rasulullah haba abu su biyar yanzu lokaci bai ba yace bibiyar da manzan Allah ke kausa samun zance yace a lokacin yace bai san lokacin da yace kai bi abi an tawa ummi ma ahlamaka yace babana da mahaifiyata na ba da su fansa ni tun da nake ban taba ganin mai hakuri ka ba haka abu da ya yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi abi an tawa ummi ma ahlamaka ya jaddu abin da ya faru ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam an karya hakorinsa an fasa goshinsa jininsa ya zuwa lokacin da watan sahabbai hankalin su ya tashi suna cewa ya rasulullahi ya rasulullahi kudu a da mushriki ya rasulullahi kai mun shirkai mun yi addu'a ana tunanin maza Allah ya musu mun yi addu'a mummunar addu'a maza Allah ya ce ko kusa ko alama إني لم أستعان وإنما بعثت داعيا ورحمة اللهم اهدهم بفكرهم لا يعلمون ai ba aiko inuwa ba ni da aka aiko rahama wa ma arsalnaka ila rahmatin lil alamin ni da aka aiko in kira zuwa ga Allah ni da aka aiko in kira zuwa ga Allah maimakon mummunar addu'a sai mu Allah ya ce Allahumma hadi qaumi Allah ka shirye da mutane na fa innahum la ya'lamun sunni annabi ne ba kaga Imam Bukhari ya da yazo anan sai ce unzur ma fi hadha al-qawli من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم تجدون zancen irin haƙa'iƙun da ya ya ɗauko kai matuƙa a cikin kyautatawa kai matuƙa a cikin halin girma imamun ali ya yi ta zana abubuwan da ake fahimta daga cikin wannan zance don haka سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدي يقول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابو سيمون ابش وتسويه yana cewa bi abi aka hukumi ya rasulullah mahaifina da mahaifiyata na bani sun san gare ka ya rasulullah yace annabi wala qad anuhu ala qawli annabi nuhu yayi mummunar addu'a ga mutanansa shine rabbi la tadar al ardi min kafirin dayyara sai na umar yace lau da'awta alaina mithlaha yace la halakna min indi akhirina ya rasulullahi da mun yi rashin sa'a ka mana irin addu'a annabi nuhu da dukkan mu gaba ɗaya mun haraka har na ƙarshen mu zai ba zai wasu ba dukkan mu da mun haraka amma yace wala qadu bi azharu wa udmiya wajhuka wa kusirat raba'iyatuka fa abaita an takuna illa khayran ya rasulullahi da abin da za a yi ma a fusata ka an yi ma an taka ganin bayanka an karya haƙorinka an yi wa fuskarka jina jina da jini amma ba a bai ta an ta kula illa tsaya amma kan kika yi mummunar addu'a sai ta alkhairi ya rasulullahi wannan al'amari na kai na gaban ba sai na wurin da tsali iskar tana da tsawo sai na umaru yana faɗa yana kuka shi ma razalar sallan da yake jin sai na umaru na faɗa shi ma yana kuka saboda ni saboda yana faɗin kyawawan alayen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda yanayi na lokaci ɗabi'un da Allah sallallahu alaihi wasallam in za a zauna a kai dare a wayi gari kai duka lokuta a tafiyar da cikin bayanin kyawawan ɗabi'u da halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba amma mu iya sani babban darasin da ke cikin bitar ɗabi'u da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إشارة زوا وجه الآية فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هنالك كتاب قوي أشهد نبي أمة الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجوز لك من رحمة ربنجي قوي لنبي أمة الله صلى الله عليه وسلم ba abin da zai kyautata halayenmu ba abin da zai sa yanayinmu ya kyautata ba abin da zai sa soyayyar mu da manzon Allah ta zamo cikakkiyar soyayya sai mun hada wannan soyayyar da koyi da waɗannan halaye da ɗabi'u na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hakuri lafiya kunya tawazuni tsananin tsoron Allah kyauta sadaukanta gudun duniya tsananin tausayi da sauran duk waɗannan kyawawan ɗabi'u mu kwatanta muna kwaikwayon ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda Allah ya wannan arziki na ɗaukaka ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samu dukkan alkhairi ma ka wani usbatu mustafa ala kullahu hayatan wa mautan na da bisan mubajjala sannan kuma wannan lokaci lokaci ne wanda za mu ƙara fitowa fili mu faɗa mu nuna wa makiyan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ke kai hari a martaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mu fito fili mu nuna musu babban sako cewa ba ranar da za mu bar manzan Allah ba ranar da za mu bar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne babban sakon da yake turmu da hanci ne ga makiya duk wanda yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ba tsoro ba tsoro mu fito fili mu nuna masa kiyayyar mu da shi kuma ba tsaron kiyayya ba ce ya gano ma ba mu da makiyi ba shi ba wannan ita ce koyo shi ba ya rabbi Allahu anhu ya ce rasu adi ghayra a'da'i mu'mini ni ban da makiyi ma sai rabbi Allah in ka ƙi ban damu ba in ka ƙi ƴaƴana ban damu ba in ka ƙi abin da nake ciki ban damu ba amma in ka ce kana ƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lallai za ka tabbatar da bana da maƙiyi in ba maƙiyin manzon Allah ba to wannan babban saƙon da ya dace masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu yi ta aika wa kafirai masu kai hari da munafukai da ke cikin musulmi waɗanda ke kai hari a martaba masu Allah da darajar sa mu nuna musu ruwai dukkan mu ahlul kanisa bilan tarau wajen ta hari Allah kasarana Muhammada wato ku daga a hankali ya ku kafirai wallahi wallahi ba za mu bar masu Allah ba har abada ba za mu bar masu Allah ba har abada kuma duk wanda ya ce ba shi ba masu Allah mun bashi kowane ne kuma duk abin da yake da alaka da shi mun bar wannan abin kuma ba mu tsaunar wannan abin don haka daga ƙarshe mu riƙa kiran shugabanni muna nuna musu wakilanmu ne a cikin kowane ɓangare in yan majalisa ne in zaɓaɓɓu ne in ma menene mu suke wakilta to mu nuna musu ga abin da muke so su wakilce mu a kai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hulɗa da duk mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda muka samu ƙuri'a da hannunku muka zaɓe shi to mu ce mai babu abin da za ka yi mana illa ka yanke alaƙa da makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi mana komai ka kawo roshin a kan cewa an yanke hulɗa da duk mai cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sace individual ne wane ne wane ne in yan siyasar da suka yi mana haka sun sun biya mu muna fatan Allah ya barku da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya cika zukatan mu da kauna da soyayya ta cikin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da diga digan mu a cikin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zamu duk motsin mu ya zama da cewa ya manzo Allah ya muna fatan Allah ya mana haka nan a sanar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama waɗannan ishuwa gabanni waɗanda suka shirya wannan maulidi a Allah ta ta musu alkhairi wato ba su huta ba ta kai da komo wajen gayyata ne wajen menene to duka dai hikima ce da sai na rasulullahi ubangiji Allah ya karba Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya taka musu da alkhairi zumunci da ke tsakanin mu da su ubangiji Allah ya ƙara tabbatar da shi a cikin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shugabanni da suka taru a wannan wuri waɗanda suka gudanar mana da jawabu ba Allah ta kama kowa da alkhairi shugaba mai girma a Sheikh Al-Fati Abdullahi Mai Kano shugaban munazzamar tijjani islami na jihar zamfara da muke tare da shi shekaran ce muna rijau a jihar naija jiya muka taho kebi a zuru sannan muka baro zuru muka yi sokoto daga sokoto muka yi nan duk tare da dattijan nan a cikin soyayyar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam maulidin zagaye muka yi a zuru garin zuru gaba ɗaya tare da shi muka zagaye amma Allah bai gaji ba Allah ta ga musu da alkhairi a sarrafin da Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗannan shugabanni da suka gudanar da wannan al'amari Allah ta ga mu kowa da alkhairi muna fatan Allah ba mu watan rayuwa ya nuna mana wani lokaci wanda za mu yi musharaka tun farkon zaman har ya zuwa ƙarshe Allah ya tabbata da haka nan bijahi sayyidina maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama كل آم وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا الله تعالى رب العالمين.